أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna sha biyu ga watan Ramadan hijira na ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da uku ga watan Efar na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatunmu na littafin Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu anhu da ake ce masa Ruhul Adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafi na sharhi na lubbul lubbi muna cikin baiti da Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu anhu yake cewa law ya'lamu al-insanu man rahmanu yalƙar shurura zahikan insanu lalle ɗan adam mutum da ya san waye mai rahama to lalle sharrori za su same shi yana mai farin ciki yana mai dariya saboda sanin Allah mai rahama to a wannan wajen mai sharhi na lubbul lubbi mai lubbul lubbi ya ce mana za mu fahimta cikin baitin nan na shehu radiyallahu anhu cewa ana nema a wajenka kai mai wanda ka san Allah tabaraka wa ta'ala ka sani ka samu dogaro da Allah a cikin faruwa lokacin da abu ya same ka ka dogara da Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ka sallama wa Allah sannan kuma ka fawwala wa Allah lamarinka gaba daya to shine yace wannan baiti ya kunshi at-tawakkul dogaro da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin lokacin da abu ya same ka to shine zai mana bayanin menene dogara da Allah nan da shi yace law ya'lamul insanu man rahmanu da dan adam ya san me rahaman nan Allah me rahama to ashe sharrori za su same shi ma yana murmushi yana dariya yana bai damu ba ba zai nuna tashin hankali a ciki ba rashin sanin Allah shi zai ja masa wani yanayi to zai ga maka ya za a yi kai iya dogaro da Allah da har koda irin waɗannan abubuwa in sun same ka munana za ka iya jin farin cikin sai ce innahu tawakkul وما أدراك ما التوكل سؤال قد أجاب عنه غير واحد من علماء هذا الدين الحنفي السمح وأرجو أن يسامحك الوقت أن تتأمل وتتدبر في غيد نرتشفه من فيض يتي إنه توكل للي شي توكلي كودو غرو الله wa ma adraka mat tawakkul wa ya sanar da kai menene dogara da Allah tabaraka wataala yace su'alun tambaya ce kar ajaba anhu ghayra wahidin min ulama wanda ba mutum ɗaya ba malamai da yawa sun ba da amsa a kansa ulama'i hadha ad-din al-hanafi samh wato malamin wannan addini karkataccen addini in an ce karkatacce wanda ya karkace daga barin sauran addinai shi addinin musulunci asam wanda kuma mai sauki ne addinin shi alkurani ta Allah yake ga mana cikin alkurani mai girma cewa a wa wattabi'u millata ibrahim hanifan kabi hanyar annabi ibrahim wanda ita ce hanifa din nan wanda ta karkace bata bi sauran addinai ba to wannan addinin musulunci ko mai sauki bayan nan wanda ya karkace ga- daga sauran addinai ya zama daidai kenan shi addinin musulunci yace to malaman wannan addinin sun yi magana akan me ma'anar tawakkali din wa arju an yusami hakal waqt yace ina ina kauna lokaci ya baka dama an ta ta'ammal kai nazari wa tadabbar kai tadabburi fi ghaidin nartashifuhu min al-fayd a cikin wannan a dan abin da zamu tsinkayo daga cikin faila wato cikin malala abin da muka ɗebo a cikin abin da ya zuba da yawa muka ɗan ciro to lokaci ya baka dama ka yi nazari ka yi tadabburi a cikin wannan abin da muka ɗan ciro daga cikin wannan kogi mai ambaliya akan ma'anar menene tawakkali din menene dogaro da Allah tabaraka ta'ala yace suila imam ibnu ata'illah radiyallahu anhu al-haqiqati tawakkul فقال ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها tunda ya ce zai kawo mana abun da malamai na wannan addinin suka faɗa akan ma'anar dogaro da Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fara kawo abun da malaman suka ce yace an tambayi imam ibnu ata'illahi Allah ƙara masa yadda menene haƙiƙanin tawakkali faqala sai yace Allah ya zaharu fika inzi'aj ila al-asbab wato kar a ga kar ya bayyana a gare ka tsoruta daga sabubobi daga sabuba ma shiddati faqatika ilaiha sannan da tsananin buƙatuwarka zuwa gare ta wala ta zulu an haƙiƙati sukun sannan kuma kar ka gushe akan haƙiƙanin nutsuwa ilal haqqi zuwa ga gaskiya shine alhaqqu Allah kenan ma wuqufika alaiha tare da tsayuwarka akanta to ibn adha ibn ata'illahi radiyallahu anhu yake faɗa mana cewa shi tawakkalin da aka ce ka yin nan ka dogara da Allah nan shine kar a ga tsorarka akan sabuba kar ka tsorita akan abun da su ne sabuban da za su jawo ka samu abu ko ka rasa sannan kuma da tsananin buƙatuwarka zuwa ga abu duk da yadda kake tsananin buƙata zuwa ga abun kar ka ce ai ina ka ɗibi tsammani ba za ka samu ba kaza kaza kaza a'a ka san daman ba wanda ya isa ya baka sai arrahmanu la ya'lamul insanu man rahmanu yaqai shurura dhahikan insanu ka san Allah ne mai rahama mai zai baka saboda haka waɗannan sabuba na wahala da ba za su tsori shaka ba kana nema ka san Allah zai maka sannan ba za ka gushe ba daga haƙiƙanin nutsuwa kana nitse kana da kana nitse da wada Allah tabaraka ta'ala kuma ka tsaya akai ka tsaya akan asbab din sabuba din kana nema sannan kuma baka gushe ba akan haƙiƙanin nitsuwa ka nitsu da Allah tabaraka wataala a cikin dukkan halin da ya jefa ka a ciki wannan shine abin da Ibn Athaillah radiyallahu anhu yake faɗa akan ma'anar tawakkali dogaro da Allah sannan sai yace wasu ila Yahya bin Ma'adh radiyallahu anhu mata yakunu ar-rajulu mutawakkilan فقال إذا رضي بالله وكيلا yace an tambayi Yahya bin Mu'adhin Allah ƙara masa yadda mata yakunu ar-rajulu mutawakkilan yaushe ne mutum zai zama mai dogaro da Allah fa qala sai yace idza radiya billahi wakilan idan yadda da Allah a matsayin shine wakilin sa a cikin dukkan lamarin sa ya wakkala Allah akai to anan ne ya zama mai tawakkali mai dogaro da Allah kaga wannan wajen shi Yahya bin Ma'adin Allah ya kara masa yadda da aka tambaye shi shi mutum zai zama na Allah zai koma ga Allah ya zama shi Allah ne cikin lamarin sa gaba daya yace idan ya yarda da Allah a cikin koman sa yarda da Allah ne yake gabatar da lamarin shi ya wakilta Allah a cikin lamarin sa duka da shi yace da ka san Ar-Rahman din da zaka gane cewar komi daga wajensa yake zuwa in dai haka ne komi daga wurinsa yake zuwa to ka riki Allah a matsayin wakili wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama ya zama wakilinka a cikin lamarinka gaba daya to saboda haka idan ka riƙe Allah a matsayin shine madogaranka abun dogaronka to nan ne ka samu asalin wato dogaro da Allah kenan sannan yace wa qala abul aswad al karraz radiyallahu anhu at-tawakkul ittirabun bila sukunin wa sukunin bila ittirabin wa qila التوكل أن يستوي عندك الإكثار والتقلل وقيل التوكل استسلام لجري لجريان القضاء والأحكام يتي أبو أسود الخراز الله كرم سيدا يتي التوكل دوغرو دا الله shine ittirabun bila sukuni shine jin tsoro ba tare da nutsuwa ba wa sukunun bila ittirabin da kuma nitsuwa ba tare da tsoro ba tare da jin tsoro ba wakila sannan ya ce at-tawakkul tawakkali dogaro da Allah shine an yassawi indakal iksar wa taqallul yayi daidai a wajenka yawa da kadan su daidai a wajenka wakila sannan ya ce at-tawakkul dogaro da Allah shine istislam lijiriyani alqada'i wal ahkam ka sallama a abin da ya bijiro na daga hukunci da kuma na daga wato abin da Allah ya hukunta da hukunce hukuncen Allah duka yarda to anan wajen kamar yadda Shehu radiyallahu anhu ya gaya mana cewa law ya'lamul insanu man rahmanu yalqa shurura dhahikan insanu da dan adam ya san wane ne mai rahaman nan sharrori za su same shi ma yana murmushi yana dariya ba zai damu ba da ya san waye ar-rahman din nan mai rahama Allah tabaraka wa ta'ala to shine ya ga mana cewa to anan ana neman ka dogara da Allah ne a cikin abunka kamar yadda milubul lubin yace ya kasa wannan baitin gida uku na ɗaya shine at-tawakkul fi tafsil ka iya yarda da Allah a cikin faruwa to wannan anan muke to anan shine yake ga to me ma menene ma dogara da Allah din sai Abu Aswad al-Kharraz yace abinda ake nufi da dogaro da Allah shine tsorita ka tsorita da Allah tabaraka ta'ala babu nitsuwa wajenka ba ka nitsu ba wannan shine dogaro da Allah sannan sai dawo yace ko kuma a'a abinda ake nufi da tawakkali shine ka nitsu da Allah karka tsorita sannan ya ce, To, wannan dai a nan wajen, da aka ce, tawakkali da Allah tabaraka ta'ala dogaro da Allah shi ne, ka samu ittirabun bila sukunin, ka tsori ta babu nitsuwa, da wa ka tsori ta da Allah tabaraka ta'ala. Ka tsori ta amma da Allah ka tsori ta ba da bayi ba, ba da bayin Allah ba ne, ba ka tsoron kowane bawa sai tsoron mahalicin bawan kake yi. sanin arrahman din shi mai rahaban nan shi zai jawo sai ka tsorita amma wannan tsoron da ake faɗa a nan ba wai tsoron irin tsoro da muka sani na kamar za a zo baka wani abu bane a'a tsoro ne kana jin tsoron Allah cikin umarninsa cikin dukkan ayyukan da kake yi cikin duk motsinka kana jin tsoron Allah a ciki kana ganin Allah zai abin da ya ga dama saboda ka baka samu nutsuwa a zuciyarka ba saboda wannan tsoron tunda shi mai tafiya akan hanyar Allah arifi masanin Allah shi yana daga cikin halin da yake fadawa ciki shine baya yin amnu min makrillah baya amincewa ga kamun Allah a cikin kowane lokaci ya san Allah zai iya kama shi saboda haka baya amintuwa to ya tsorita bai samu sukuni ba amma da Allah ne yana nema ya fita ya je yana ta kokari amma kuma yana ganin awaƙi abin da zai dawo Allah zai iya yin abin da ya ga dama sannan sai ce har yanzu garo da Allah kaga nan ka fita ka je ka nema ko kai wani abu kana yi ka dogara Allah ne mai yi ka yadda Allah ne mai yin komai kuma kana tsoron Allah tsoron Allah zai abin da ya ga dama ko ya maka yadda kake son ko ya maka ba yadda kake so ba saboda haka baka samu nutsuwa ba anan saboda tsoron meye Allah zai ma sannan kuma sai yace ko kuma sukunin bila ittirabin har yanzu tawakkalin kuma shine ka nitsu da Allah ba tare da tsorita ba ka nitsu da Allah ba tare da tsorita ba ka tsorita da Allah ba tare da nitsuwa ba wani hali biyu duk sai a same su a wajenka zaka tsorita da Allah tabaraka ta'ala baka samu nitsuwa ba zaka nitsu da Allah baka tsorita ba waɗannan yanayi biyu suna samun bawan da yake tafi akan hanyar Allah duka idan ka duba zaka ga lokacin da firgici yake zuwa wa ɗan adam tsoron yake zuwa masa to a lokacin ake so ya nemo Allah tabaraka wa ta'ala ya sashi a cikin lamarinsa ya yarda da hukuncin Allah a wannan lokacin da tsoho ya same shi kar ya tsorita to ba kowa kuma zuciyarsa take iya ɗaukan hakan ɗin ya zauna a cikin haka ba sai ka ga ya kasa sai ya kasa ya kasa nutsuwa bayan kuma ana neman ya nutsuwa wannan lokacin shi yasa sabbani sallallahu alaihi wasallama da aka fita aka je za a yi za a shiga makka ya umara a dawo suka ki kafirai suka ce ba za a shiga ba kowa sai sai bai ji daɗi ba sai kowa yanayin sai ya canja aka ji duk kowa dai bai ji daɗi ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo a yi mubaya kaga a cikin nan sai Allah ya ce mi لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا kaga anan sai Allah ya saukar musu da nitsuwa fa anzala sakinata alaihim sai Allah ya saukar musu da nitsuwa suka samu nitsuwa da Allah tabaraka wa ta'ala kowa sai ya ji kaman an shiga an yi umaran an fito babu maganan jin komai an nitsu da Allah kenan fa anzala sakinata alaihim sai suka samu nitsuwa da Allah tabaraka wataala suka yi mubayawa annabi sallallahu alaihi wasallama a gindin bishiyar nan sai kowa ya ji kamar ma an je an je an yi umaran an dawo saboda kowa ya samu nitsuwa da Allah tabaraka wataala to shi ne ake nema kaga daga abu ya faru abin da ya faru anan ake neman ka samu Allah a lokacin shine abin da yake ga mana anan at-tawakkul bi tasir kai dogara da Allah cikin faruwa to ga abin ya faru sai Allah ya dawo cikin zukatansu ya zauna sai suka samu nutsuwa da Allah kaga da kuma sun ji su sun tsorita suna gama kaman kafiran za su zo su yaƙe su dan ai abin da ya jawo aka yi mubaya'an cewa ake ana tsammani an kashe sayyidina Usman kaga tsoro ya gama bayyana kenan kowa ya tsorita a a to an kashe Usman ya za a yi ya za a yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to a zo a yi mubaya'a a shiga a yaƙe su sai an shiga ko ba zo ne yaƙi ba kaga tsoro ya gama bayyana an tsorita ittirabun kenan ya samu sai kuma Allah ya kawo musu suku nitsuwa sai suka nitsu da Allah fa anzala sakinata alaihim sai Allah ya saukar musu da nitsuwa to kuma idan Allah ya baka nitsuwa daga gare shi duk halin da ake ciki na tsoron nan kai ba za ka roye ta ba ba za ka ji tsoron ba sai ka samu nitsuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da suka shiga cikin kogo da sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu me ya faru sai na abubakar ya ce da ɗayansu zai sunkuya ya duba samunsa zai gan mu kafiran suna bakin kogo ya ce da ɗayansu zai sunkuya ya duba samunsa zai gan mu garu sauri amma alkur'ani da ya zo yana baka bayanin sai ya ce maka me sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza karajahu allazina kafaru sani yasnaini idhuma fil gari idza yaqulu sabi la tahzan inna Allah ma'ana fa'anzar Allah sakinatahu, sakinatahu, sai Allah ya saukar lokacin Anisa Allah Salamu yake gaya wa suna bugar karka damu, karka ji komai Allah na tare da mu, sai Allah ya saukar da nitsuwarsa a kansu. Sai Allah ya saukar da nitsuwarsa a kansu, ga, ga abin tsoron ya gama zuwa, ya gama bayyana, amma sun samu sukuni daga Allah ta baraka ta'ala sai suka nitsu. to ashe in ka samu da ka san ar-rahman da shi yace la ya'lamu al-insanu man rahman to ashe sharrin zai gama zuwa ka kuma sai ka nitsu sai ka sai ka sai ka nitsu ba za ka samu damuwa ba to shine yake faɗa mana nan sannan sai yace har yanzu shi Abu Asad al-Karraz yace ma'anan dogara da Allah shine yayi daidai a wajenka mai yawa da kaɗan duk yayi daidai a wurinka shine ka dogara da Allah cikin ma'anarsa kaga shehu ya gaya maka zamanin da ka san mai rahama sharrori za su same ka baka damu ba kana farin ciki to anan wajen sai ke ga maka ashe sanin Allah ar-rahmanun nan rahmaniya ta Allah nan da ka sani shi zai jawo in ka samu in ka samu da yawa ka gane ar-rahmanu ne ya baka mai yawan nan in ka samu kaɗan ma ka gane ar-rahmanu ne ya baka kaɗan din saboda ka sai daidai a wurin ka mai bada mai yawan nan shine mai bada mai kaɗan din to da yawa da kaɗan din su zama daidai a wajen ka saboda sanin mai bayarwa amma in dai sai an baka da yawa zaka tuno ar-rahman ko in an in an karanta ma kuma ka dawo to baka samu sanin Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda yasa Allah tabaraka wa ta'ala shi da kadan da me yawa a wajen su duka karba yake yi ya san daga Allah ne kuma ya san akwai rahmaniyar Allah a ciki sannan yace har yanzu anan tawakkalin nan yana nufin ka sallama a cikin abin da ya taho na daga hukuncin Allah tabaraka ta'ala yazo ya fadi akan ka ka sallama a ciki ka yarda da hukuncin da Allah ya yi kowane iri ne yayi dadi bai yi dadi ba ka karba saboda sanin sa sanin Allah ya ja maka sai a ga gashi abu ya same ka mai muni sai a ga ka damuwa ya kamata ka daga hankali ne ka tada hankali amma ba zai dame ka ba saboda ka samu dogaro da Allah a cikin sha'aninka sannan sai ya ce wa lisahal bin abdullahi aqwalun fihi minha awwalu maqam fi tawakkul an yakuna al-abd bayna yadi Allah azza wa jalla kamayyitin bayna yaday al-mughassil yuqallibuhu kayfa kayfa yasha la yakunu lahu harakatun wala tadbir yace sahal bin abdullah a wajensa akwai aqwalun fi fihi minha yana da zantuttuka da yawa a cikin me ma'anan dogaro da Allah nan minha a ciki yace shi Sa'ib Abdullahi kenan a cikin wata ta'rifat da yayi bayanin da yayi me ake nufi da dogara da Allah ɗaya daga ciki yace shine awwalu maqami shine farkon maqami fi tawakkul a cikin tawakkali maqami na farko a cikin tawakkali dogaro da Allah an yakuna al-abd bawa ya kasance bayne dai Allah azza wa jalla a gaba da Allah madaukakin sarki kalmayyiti baina yadayil mughassil kaman mamaci a gaban mai wanke shi yuqallibuhu kayfa yasha zai juya shi yadda ya ga dama la yakunu lahu harkatun bashi da wani motsi wala tadbir ko wani juyawa yace at-tawakkul halun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal kasbu sunnatuhu فمن بقى على هالتيه فلا يتركن سنته yace tawakkali dogaro da Allah tabaraka wa ta'ala wannan hali ne na annabi Muhammadu ya da Allah subhanahu wa ta'ala shi wal kasbu nema kuma sunnatu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam nema faman baqa ala halatihi wanda ya zauna ya wanzu a cikin halin sannan to fala yatrikanna sunnata ba zai bar sunnarsa ba to a nan wajen kuma ya fara kawo mana tarifan na shi Salih bin Abdullah akan abin da ya faɗa kan ma'anar dogaro da Allah tabaraka wa ta'ala yace shine farkon makami farkon makamin bawa na dogaro da Allah bawan ya zama kaman yana gaban Allah tabaraka wa ta'ala yana gaban Allah tabaraka wa ta'ala kaman macecce a gaban mai wanke shi macecce a gaban mai wanke shi mutumin da riga zama gawa yana da wata magana ne yana da wani abun da zai yi bayan ya riga zama gawa babu ko ko ana cikin wankan zai bada wata shawara ya ce ga yadda ya kamata a yi ina ga mai wankan zai fasa in dai har ya kuskure ya motsa ko ba zai shi kam dama ai ya zama gawa ba zai yi motsin komi ba sai yadda mai wankan nan ya yi da shi in ya ga dama ya komi ba mutumin nan ba zai yi motsi ba saboda sunan sagawa to kai da kace ka san Allah tabaraka wataala ana neman ka a sha'anin tafiyarka a cikin Allah ka zama kaman macecce ne a gaban mai wanka ba ka jin kanka a cikin komai naka ba ka jin kanka a ciki haka ake so ka zama yadda mace ce bai san me ake yi ba to kai ma haka ake so ka dawo a cikin halin Allah tabaraka ta'ala baka san ma me ake yi ba sai yadda aka yi da kai yace maka yukallibu kaifa kaifa sha wanda yake wankan gawan nan fa zai jujjuya gawan yanda ya ga dama ne yayi abin da ya ga dama da ita in zai yi gunduwa gunduwa da naman nema gawan nan fa ba zai motsa ba duk abin da zai yi ba zai ba zai komai ba to kai ma haka ake so ka tafi a cikin Allah tabaraka ta'ala ya zama Allah zai yadda ya ga dama da kai baka ji baka ji ma Allah zai juya ka yadda ya ga dama amma kuma Allah ya juya ka sai ka dawo kana cewa ya za a yi kaza kai kaza an yi kaza an yi kaza to ka ka dawo ƙasa can kenan wanda ana nema a matsayinka na wanda ka san arrahmanu da shi ya ce lawai alamul insanu warrahmanu da dan adam ya san waye arrahmanun nan to ko sharrori ne suka zo ba ruwan sa balle to ko al ko alhayrorin ne suka zo ma shi ya karba kawai ya yarda daga Allah ne duka ba zai kawo kansa ciki ba balle ya bada wata shawara balle ya ga abin da ya dace a yi balle ya yi tsammanin a da ba haka za a yi ba duk ba zai yi wannan ba yuqallibu kaifa yasha zai juya shi yadda ya ga dama la yakunu lahu harkatun shi ba bashi da wani motsi wala tadbir kuma bashi da wani waiwayawa wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala to bashi da wani motsin sa shi bashi da wani motsin sa sannan kuma bashi da wani waiwayawa wato ya juya ya ce da kaza ya kamata a yi har ya juya ga cewar ga abin da ya dace bashi da wannan sanin Allah tabaraka wa ta'ala shi zai jawo bawa ya kai kan wannan makami ya zama ba ruwansa kawai duk abin da aka masa ya yarda Allah ne ya yi duk motsin da zai zai motsin cikin Allah tabaraka wa ta'ala ne shi ne shi yasa ya ce la yakunu lahu harka babu harkar da ba motsin da nasa ne shi babu nasa duk abin da zai yi cikin Allah tabaraka ta'ala zai yi ba cikin kansa ba sannan kuma baya waiwaye balle ya dawo ya ga kansa har ya ga cewa to me yasa yayi kaza bai yi kaza ba yayi kaza yayi kaza subhanallah ina da ya zama haka to bai yarda da cewar Allah ne mai yi ba kenan kaga anan wajen muna cewa mu yan tijjaniya yan faila kana ba tijjani dan faila amma kana ta ganin harkat ɗinka kai kake yi kana ganin kana juyawa ma ka juyo ka ce ai ga abin da ya kamata a yi to ka manta kenan da abin da shehu yake gaya maka da ka san Allah tabaraka ta'ala da ba wani abu naka komai zaka mika wa Allah to haka ake so ka zama ya zama ka ka zama kamar macecce a cikin tafiya a cikin sha'anin Allah sai yadda Allah ya yi da kai sannan sai ya ce mana shi tawakkalin nan da aka ce ka dogara da Allah nan hali ne tunda akwai ahwal ai halaye da ake so dan adam ya fada ciki to wannan yanayi na tawakkali din halin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam halin sa ne in an ce hali ba wai hali da za a ce a wani hali hali iri kaza ba wannan hali ake faɗa ba a hali na tafiya cikin Allah yana cikin wannan halin kowane lokaci yana cikin wannan halin kowane lokaci ba wai hali na cewar wani yana da halin kirki ko yana da ba wannan ake faɗa ba a wannan halin a cikin ahawal da ake tafiya cikin sha'anin Allah to shi mutumin yana cikin wannan halin a kowane lokaci wannan halin yana tare da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam halin sa ne dogara da Allah tabaraka ta'ala sannan kuma wal kasbu sunnatuhu amma nema kuma sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam karka ce ai kai yanzu ka fada hali ko ka shiga hali yanzu saboda ka dogara da Allah ka daina komai kawai to wannan halin da ka fadan sanin Allah ne zai jawo ka zama haka a cikin komanka ba wai yana nufin ba zaka je ka zauna bane ka daina komai ba zaka yi amma kuma halin yana tare da kai duk da kana yi sannan sai ce nema kuma suna annabi ne sallallahu alaihi wasallam to wanda ya wanzu a cikin halin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dogaro da Allah nan to ba zai bar sunna alaihi salatu wasallam ba kuma shine ne ba wanda yayi wanzu a cikin hali halin nan da alaihi salatu wasallam yake ciki shine at-tawakkul dogara da Allah to ba zai bar kuma sunnan annabi ba sallallahu alaihi wasallam shine ne ba zai hada su guda biyu kenan yana tafiya yana nema amma kuma halin nan na tawakkul din yana tare da shi baya barin su sannan sai yace mana har yanzu dai a cikin ta'rifat da shi Sahal bin Abdullah yayi yace tawakkalin nan yace alamatul alamatul mutawakkil salasun Allah yaf'al wala yurad wala yahbas faman ta'ana fi harkatin faqad ta'ana fi sunnah ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان yace mana alamatul mutawakkil salasun alaman mai dogaro da Allah guda uku ne la yaf'al baya tambaya wala yurad baya mayarwa wala yahbas baya boyewa ko baya tarawa man tsana fil harkati yace wanda yayi suka a cikin wannan motsin ya motsa ya nema ya tashi ya nema ya ce kai shi ba zai yi ba faqad ta'ana fi sunnati to hakika yayi suka a cikin sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ta'ana fi tawakkul wanda yayi suka a cikin dogaro da Allah kuma faqad ta'ana fi imani shi yayi suka ne a cikin imani saboda haka abubuwa ne guda biyu wanda tare za ka na tafiya da su a matsayinka na wanda ka san Allah tabaraka ta'ala yace alaman yadda ake gane mutum ya ya san Allah da shi yace law ya'lamul insanu man rahmanu din da dan adam ya san waye ar-rahmanun nan yace to alaman da za ta nuna ka san Allah tabaraka ta'ala ar-rahmanu cikin rahmaniya ta Allah shine Allah ya al karka tambayi kowa ba ruwanka da roko ba za ka roka ba kai da ka san ar-rahmanu sai ka bar shi ka je ka roƙi wani ba alƙur'ani na ga maka ar-rahman fas'al bihi khabira Allah mai rahman nan to ka tambaye shi ar-rahman fas'al bihi kai tambaya da shi in zaka tambaya ka tambaye Allah kawai to saboda haka wanda ya san ar-rahman la yas'al ghayru wanda ya san Allah tabaraka wataala ba zai tambayi wani ba Allah zai tambaya saboda haka alaman dogaro da Allah shine karka tambayi kowa sai Allah za ka tambaya. Wala yurad sannan ba za ka mayar ba, in an baka nan kuma kaga kaga sanin Allah ne nan ma ya jawo, in an baka ba za ka mayar ba, ka ce a kai baka so ka mayar ka, namun ba su suka baka bai, ba su suka baka balle su karba. Baka shuhudin su lokacin da suke bayarwa, kana shuhudin Allah ne tabaraka wa ta'ala. Sannan kuma wala ya habas ba za ka ɓoye ba. ka samu sai ka ce bari na tara yanzu nan gaba zai kai kaza zai zama kaza kai kuma kai wannan ba za ka yi wannan ba kai saboda ka san arrahmanu ne tunda rahmaniya ta Allah tana jawowa ka san Allah zai baka to yace anan alaman dogaro da Allah guda uku na daya wanda ya san arrahmanu ya san Allah din nan ba zai tambayi mutane ba ba ruwansa in ya ga abu yana so in ka samu arifi masanin Allah ya ga abu a hannunka yana so to ba za zai tambaye ka ba Allah zai gawa ko ba haka ba Allah zai gawa ga can abu ina son sa Allah kuma zai dauko ya kawo masa eh kai ni kana zaune sai ka tashi ka kawo baka sanya aka yi ba saboda shi ya gaya wa wanda ya kamata ya gaya masa ne amma ya za a yi ka san Allah ka zo kana zaune a wajen wani kuma ka ta roƙo za ka bar Allah kenan ka koma wajen wani saboda haka wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala baya roƙon wani sai Allah yake roƙa yana da bukatar su to zai roki Allah ne kawai sannan kuma wala yurad kaga hali na ɗaya kenan sannan na biyu baya mayarwa Allah ba zai bashi ba ya ce ai sai da ya gama gadararsa ya gama menene tukunna ya dauko ya kawo mini bayan ya gama walakanta ni ba yau ne ake magana za a bani abun nan ba a bani ba kaza kaza kaza kaza ya muna nan maganganu to kaga anan ya manta Allah ne ya bashi ko shi yasa zai mayar din gashi ban na ga kayanka na konso ma hingo karbi kayanka wanda yasa Allah ne zai wani abu a abu zai yi ba in ka dauka kan mayar kace gashi kayanka da ban nasa ne ba gaba ai kayan Allah ne ba nasa bane kuma Allah ne ya shi ya kawo maka to ina zan ka da maganar mayarwa lokacin da ya kawo maka ma cewa zaka yi alhamdulillah ka gode wa Allah sai ka karba kafin ka dawo ka gode masa shi din amma in kaga cewa daman shi ya kawo shi ya baka to daga nan ma aikin ya riga ya ya ya susuce tun daga nan wuri ma ya lalace to wanda ya san Allah tabaraka wata'ala in Allah ya bashi baya mayarwa ba zai ce an walakanta shi kafin a kawo ba saboda haka shi ba zai karba ba ko kuma shi ya kwanso sannan hali na uku na wanda ya san Allah shine baya boyewa ba zai tara ya boye ba ba ruwansa da wannan hali saboda ya san Allah ne Ar-Rahmanu ya kawo masa saboda haka zai bayar Ar-Rahmanu nan yana nan zai sake bashi zai bayar ba zai tara ya ce zai boye ba ya san ba nasa bane boye ba sannan Salim bin Abdullah a cikin ta'rifat din da yayi har yanzu yace ma'anan dogaro da Allah shine ka gane man tsani fi harkati faqat tsani fi sunna wanda yace kai shi fa ya dogara da Allah ba zai ba zai motsi ba ba zai koyo ba zai nema ba shi ya dogara da Allah ai an ce lawi alamul insanu war rahmanu shehu ya faɗa yalka shuru da zahikan insanu da dan adam ya san waye mai rahman nan sharri zai same shi ma yana dariya to saboda haka shi yanzu ya dogara da Allah ba zai sake neman komi ba zai nemi ya zauna kawai ba motsin da zai yi kai da kasan Allah sai ka fita ganewa wani ne wa za ka yi ai ba zai ganewa ba ai su mutane ba san Allah ba kai ai ka san shi saboda ka Allah mai rahama ne Allah zai baka kawai kawai zai ka nemi waje ka kwanta a a yace wanda ya suka a cikin wannan ya ya sa wa ransa wai haka ne to faqat ana fi sunnati yayi suka cikin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya san Allah sama da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana neman Allah ba sai ka biyo ta hannu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da sallallahu alaihi wasallama bai zauna ya ce a shikenan ai tunda na san Allah kawai shi kenan ba zan nemi komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasabi yayi nema to ai in dai akwai sanin Allah da kyau a wurinka a cikin neman ma zaka fahimci Allah tabaraka wa ta'ala a cikin neman da ka bi ta kana yi a cikin sa shi din neman da kake yi ba nan ma tunda ai harkat din duk ba naka bane motsin da kake ai ba naka bane neman da kake Allah ne motsa ka kai baka dama ka tashi ka fita kake nema to wannan anan ma sai ka gane Allah tabaraka wa ta'ala a cikin neman amma in ka dawo ka zauna kuma to nan kuma ka dawo cikin zuciyarka kenan da son rayinka ka manta sha'anin Allah ke to ba haka ake so ka zama ya zama cikin motsin da kake yi na neman ma kana kana shuhudin Allah tabaraka wa ta'ala ciki saboda karka yi suka cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya san Allah amma kuma yana nema kai ma saboda ka sai ka nema ka nema amma ahwal dinka suna gaya maka daman Allah ne mai yi kar ahwal dinka suna gaya maka kai ne zaka yi in suka maka kai zaka yi aiki ya lalace sannan sai ya ce wa matsala fi tawakkul faqad tsana fil imani wanda kuma yayi suka cikin dogaro da Allah din kar ka ji an ce ai ka dogara da Allah amma ka nema ko ka dogara da Allah ka nema sai wani ya ce kai da Allah ba wani maganar dogara da Allah kawai za ka fita ka nema ka fita ka nema wani maganar ka dogara da Allah na duwa ba shi wani sai ya faɗi haka wa kansa yana ganin aka ce akwai dogaro da Allah nema ka dogara da Allah sai ka nema sai ya ce a'a shi kan ɗaya za a yi in dai zai dogara da Allah to ba zai fita ya nema ba in kuma zai nema to ba wani maganar dogaro da Allah kawai shi zai fita ya nema busa to ba haka bane ana so kar ka yarda da cewar neman neman da zaka yi kar ka yi suka a ciki ka dogara da Allah cikin lokacin da ka fita ka fita kana nema amma ka dogara da Allah ka san Allah ne zai yi abun sa zai maka in kai inkarin wannan wajen kace kai fa ba wani dogaron nan ba wani dogara da Allah kawai zaka nema ne da karfin ka iyayenka to fa ka tsani fil iman kai suka cikin imanin ka ma imanin ba bai samu ba nan ka ka koma can kenan ka koma farko imanin ka ma bai cika ba saboda me kana ganin cewar iyawanka da wayonka ne zai jawo kuma kai baka dogara cewar Allah ne zai maka ba anan kuma ana maganar ka san Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sa ma du kake fita kake nema to waɗannan sune ta'rifat da shi Sa'id bin Abdullah yayi sannan kala imamul kushairi radiyallahu anhu sami'tu ustazan aba ali riqaq yaqul at-tawakkul salasu darajatin at-tawakkul ثم التسليم ثم التفويض فالمتوكل يسكن إلى وعده وصاحب التسليم يكتفي بعلمه وصاحب التفويض يرضى بحكمه وقال أيضا سمعته يقول التوكل بداية والتسليم واسطة والتفويض نهاية yace mana Imam al-Qushairi radiyallahu anhu yace samitu ustaz Aba Ali al-Riqaq yace yaji malam Aba Ali al-Riqaq yana cewa at-tawakkul dogaro da Allah da aka faɗa din nan salasu darajatin darajoji ne guda uku darajat ne guda uku duk wanda ya samu sanin ar-rahmanu da shi ya ce maka lawya alimul insanu man rahmanu to duk wanda ya samu sanin ar-rahmanu nan to zai taka darajat guda uku ne na ɗaya yace shine at-tawakkul ya dogara da Allah shine matsayin sa na farko bayan nan summa taslim sai ya samu sallama wa Allah kuma bayan nan ya sallama sannan daga nan kuma summa tafwid sai ya samu fawwala lamarin wa Allah gaba daya yace fil mutawakkil yuskin ila wa'dihi shi mai tawakkali zai nitsu da abin da aka aka riga aka alƙawarta masa zai nitsu da wannan abu a wa sahibu taslim ma'abocin kuma sallama wa Allah yaktafi bi ilmihi shi ya ya ishe shi saninsa da Allah nan ya ishe shi ya ishe shi sannan wa sahibu tafwid ma'abokin ma'abocin fawwalawa kuma wanda ya fawwala lamarin yarda bi hukumihi shi yana yarda da hukuncin Allah ne waqala aidan har yanzu yace samituhu yaqul naji shi yana cewa at-tawakkulu bidayatun dogaro da Allah shine farko farkon tafiya kenan farkon tafiya shine tawakkali wa taslim wasitatu ita ko shi kuma sallamawa shine wasida abun tsanin da zaka hau ka fara tafiya sai ka hau kan tsanin ka ka dan tashi kenan da kana bidaya yanzu ka fara ka samu wasila kuma daga nan kuma sai yace wa tafwid nihayatu shi kuma fawwala wa Allah lamari shine kaiwa ƙarshe to a wannan wajen ya kawo wannan magana Imam al-Qushairi radiyallahu anhu yace shi din Imam al-Qushairi ya je Aba Ali Riqaq yana cewa tawakkali da aka faɗa da shi yace maka law ya alamul insanu marrahmanu da dan adam ya san waye arrahmanu nan sharrori za su same shi yana murmushi ko yana dariya bai damu ba yace to darajoji ne guda uku na ɗaya shine dogaro da Allah a cikin komai ba dogara da waninsa ba dan a nan wurin idan ya zama ka iya dogara da wani Allah to ka koma farkon zancen cewar shirkar nan ma bata gama sake ka ba tunda akwai shirka ai dan adam yana iya yin shirka wa Allah ta zahiri wanda kowa ya sani shine ya bauta wani Allah to idan ya zama a cikin dogaronsa ya dogara da wani to tun a bidayansa kenan tun a farkon lamarinsa ba shirkan nan ta dawo shirkarsa ta dawo tun a farkon lamarinsa sai ya cire ta ana so ya zama mi ya dogara da Allah tun daga fari farkon tafiya baya ganin wasu ma ya dogara da su balle su mata daga nan in ya wuce nan sai ya samu at-taslim ya sallama wa Allah yanzu ba maganar mutane da da wani yake gani ba yanzu ya riga da mun ya wuce wajen yanzu kan ya sallama wa Allah ne in sharri ya samu sai ya sallama in shari ya samu ma sai ya sallama in alheri ya samu ma sai ya sallama in an ce ka sallama me ake nufi baka jin wani abu ko in abun ya faru ba za ka ji komai ba yanda ka san ma bai faru haka za ka zawo ya faru amma baka ji baka ji ba sai ma wani yana mamaki ah wani ko ga abun da ya same shi ne amma ko a jikinsa to in ya zama a jikin nasa ya zai ka san da ano kawai shi me sai yake yanzu misali in baka sallama wa Allah ba abun ya same ka sai ka yi sallabawa to me za ka yi ko dole fa da ƙarshe za ka dawo ka sallaman ne bayan ka gama shirmen sai ka dawo kuma ka ce to yanzu ka hashi kenan dai haka Allah ya da yanzu ka mun dogara mun yi waye tun tun farko ma ka miƙa mana sannan ce bayan nan sai aka sai ka yi matuƙa shine at-tafwid ka fawwala wa Allah lamarin ba ruwanka dama da koma menene ka miƙa masa wa fugudu amri ila Allah na miƙa lamura na duka wa Allah tabaraka wa ta'ala na fice a ciki dukkan lamarin dama nasa ne yadda ya ga dama zai yi shikenan hankalin ka kwance kaga a cikin baitin nan fa shi yake so a ciccire maka wannan abubuwa ka gane abubuwan a cikin wannan baitin guda daya da ka san ar-rahman to waɗannan abubuwa uku duk za su same ka ka samu tawakkali ka samu taslim ka samu tafwid sannan sai yace shi wanda yake bid'a yake farko shi mai tawakkalin kenan mai dogara da Allah yana yana nitsuwa ne da alƙawarin da aka masa nitsuwa yake da alƙawari sharri ya same shi ya su yadda zai kaman zai ya sai ya nitsu a lokacin da sharrin ya zo sai ya nitsu bai damu ba ba wai zai yi wani hali bane a lokacin ma ya nitsu ya yarda kawai yuskin ila wa'dihi ya samu nitsuwa da alƙawarin da Allah ya masa ya nitsu ko a jikinsa to wannan fa a farko yake bai je ko ina ba wannan wanda ya zama haka wanda duk abin da ya same shi na sharrin zai nitso to shi a farko yake ba yanzu ne ma za a fara maganar su tukunna yanzu zai fara tafiya shi ya nitsu da halin da ya samu kansa a ciki alƙawarin da Allah ya masa ya masa nan ya gani zai ce a wannan ayi alƙawarin Allah ne haka ne to shikenan ya yarda ya yarda na ba wai iya na zahiri ake magana ba ba kar kai tsammani shirri ya zo ya same ka baka nuna wa jama'a komai ba to zuciyarka kuma tana ina ita a lokacin ko a ciki ne a ciki kana ta damuwa a waje kuma kai siyasa kake kenan ka yarda ba kenan har yanzu ya zama ka ka ka yarda ka nitsu da duk halin da Allah ya je baka ciki wannan shine farko yace wa sahibu taslim yastafi bi ilmihi wanda kuma ya sallama wa Allah ya sani daman sanin Allah ne ya jawo ya sallama yasa shi wuce maka law ya'lamu law ya'lamu al-insan da dan adam ne ya sani ashe ilimin sanin Allah shi zai jawo ya sallama wa Allah in abu ya same shi shi yanzu yana da ilimin sanin Allah ne shi sai sai sai sai ya sallama shi kuma wa sahibu tafwid wanda kuma shi sallama Allah yake yi yarda bi hukumi ya da hukuncin Allah da shi ya yarda da hakam da Allah zai masa kowane iri shi saboda haka ya fawwala lamarin babu lamarin sa shi dama lamuran dunna Allah ne wa fawwidu amri ila Allah to ya ci da ganin cewar shi yake lamuran lillahi al'amru min qablu wa min ba'du haka Allah ya faɗa ai lillahi al'amru min qablu wa min ba'du dukkan lamari na Allah ne komi to fawudu amri ila Allah na miƙa lamuran nawa wa Allah shikenan hankali kwance ka huta ka da hukuncin da Allah ya yi yace mana kada Allah ta'ala hadha doktor Imam Abdul Halim Mahmud fi kitabihi alladhi katabahu an munqidh min ad-dalal al-Imam al-Ghazali radiyallahu ta'ala anhuma wa huwa yaqul wa yatluna at-tawakkul bihasbi darajatihi ويأخذ اسما تبعا لدرجته فيكون توكلا ويكون تسليما ويكون تفويضا والتوكل بداية هذا المقام الروحي والتسليم واسطة والتفويض نهاية إن كانت ثقة في الله نهاية yace mana anan ya allaka mana cewa akan Dr. Muhammad Abdul Halim Mahmud ya faɗa a cikin littafinsa ya rubuta littafin ne yana yin kamar yana ɗan yin ta'aliki akan littafin munqidh min ad-dalal littafin Imam al-Ghazali radiyallahu anhu yana faɗa a ciki cewa wajluna tawakkul ana karanta tawakkali bi halin darajati a matsayin darajojin sa gurgurun darajatin shi tawakkali yace wa yakudu isman taba li darajatihi kowane suna yana bin matsayin sa ne darajar sa daga farko fa yakunu tawakkulan daga farko yana zama tawakkali ka dogara da Allah shine gida na farko sai yace sai ya juye wayan kuna tasliman sai ya koma ka sallama wa Allah shine gida na biyu sannan wai kunu tafwidan yana komawa ka fawwala wa Allah sai ce wa tawakkulu dogaro da Allah nan bidayatu hadal maqamur ruhi shine farkon wannan makami na ruhin naka farkon matsayinka cikin sanin Allah shine ka dogara da Allah shine bidayanka farkon inda ruhinka zai fara tabawa kenan daga farko ka iya dogara da Allah a cikin komai ka cire wani sa yace wa taslim wasita yace sallama wa Allah kuma shine wasidan da zai kai ka inda ake so ka je ka cire lamarin daga nan ka sallama amma kana ganin har yanzu dai da dan kokarin ka da abubuwan ka ciki amma ka sallama wa Allah to wannan wasida ne sannan sai yace wa tafwid nihayatun shi ko fawwala wa Allah shine karshe ka miƙa wa Allah lamarin duka daman lamarin sa ne lillahi al'amru min qablu wa min ba'du lamarin duna Allah ne ka miƙa masa duka yace in kana in kana sikatu fillahi nihaya in dai ya sika tabbatarwa wato yarda da cewar samun Allah shine ƙarshe in dai ka yarda da cewar samun Allah shine ƙarshen matuƙa to sai kai tafwid a cikin lamuranka sai ka sallama wa Allah ka fawwala wa Allah komai to shine ka samu abin da shehu yake faɗa na cewa law ya'lamul insanu man rahmanu yalqa shurura bahikan insanu da dan adam dai ya san waye mai rahaman nan to sharrori ma za su same shi yana mai dariya yana mai farin ciki ba zai damu ba saboda lamarin dama ba nasa bane kuma gaba lamarin dama bai yarda nasa bane na Allah ne lillahi lamru min qablu wa min ba'du ufawdu amri ila Allah ya mika lamuran wa Allah gabaki daya to zamu takaita nan insha Allah idan muka sake zama za a ji dai har yanzu menene ma'anar a dogaro da Allah da shin yace ka sanin Allah zai jawo ka mika wa Allah komai muna fatan Allah ya sa mu gane abin da shin yake faɗa mana cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana albarkacin ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa muna cikin wanda za a yanta a wannan wata mai albarka albarkacin ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kowa yana da bukatar ta alkhairi Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya dukkan fitina da sharri Allah ya kare mu albarkacin ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mu'jizarsa albarkacin Shehu Tijani da karamarsa albarkacin Shehu Ibrahim da faidarsa albarkacin alkur'ani da ayoyinsa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم